الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bangai suwa ta addinin musulunci a wannan rana mai albarka 22 ga watan jumada sani a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 a kuma 15 ga watan ɗaya shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan babban masallaci na fada mai martaba sarkin Gumel Allah ya kara masa lafiya da imani a kuma ci gaba da karatun mu cikin littafin al-arba'una nawawiyya wanda yau za mu tashi akan hadisi na 37 a kuma darasi na 38 إمام النووي يشي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال دقى عبد الله بن عباس دقى النبي رحمه قرانا من سقارة تبتع أغريشي فيما يرويه عن ربه تكين أبن دكي رواية دقى أبنجزيشي تبارك وتعالى حديثي قدسي كنانكو وانا هنا نفرقو دمك وشي كومو وشي وانا أبايا na farko ne? na'am na farko ne? na biyu ne ko? akwai ya ibadi inni harratun zulma ala nafsi ko? na'am to a wannan annahu qala Allah madaukakin sarki ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك sai Allah mai girma da buwaye ya yi rubutun alhassanat ya rubuta alhassanat kataba ay qaddara Allah ya tsara kyawawan ayyuka a rubuce suke cikin lafil mahfuz a rubuce suke a tsarin qaddara wasayyi'at hakanan Allah ya rubuta munanan ayyuka ya rubuta su a lauhil mahafuz cewa za a yi da'a ya rubuta kuma za a yi munanan ayyuka kuma ya yi bayaninsu a addinai kamar yadda ya bayaninsu cikin addinin musulunci thumma bayyana zalika sannan ya yi bayanin hakan filla-filla ga bayanin hasanat ga bayanin sayyat daga cikin bayananta ya ce faman hamma bi hasanatin wanda duk ya yi yunkurin kyakkyawan aiki falam ya amalha bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan Allah madaukakin sarki zai rubuta wannan yunkurin a wajen shi a matsayin kyakkyawan aiki kuma cikakken kyakkyawan aiki hasanatan kamilatan wa in hamma biha in yayin yunkurin kyakkyawan aiki fa amilaha ya aikata aikin katabaha Allahu indahu ashara hasanatin Allah zai rubuta wannan aikin a wajen shi ashara hasanatin a matsayin kyawawan aiki guda goma ila sab'i mi'ati dhi'fin har zuwa linki 700 ila adha'afin kaseera har zuwa kuma linki mai yawa za a rubuta ta goma a ruba ta sau bakwai. a riba ta sau adadin da Allah ya ga dama wani shine bayanin kyakkyawan aiki akwai kyakkyawan aiki a kaddara akwai kyakkyawan aiki a cikin littattafan mu akwai littattafa kyakkyawan aiki a cikin shari'ar mu sannan in an yi yunkuri ga yadda Allah madaukakin sarki zai daita idan an aikata alƙawarin Allah ne mafi kankanta a riba ta sau goma wa in hamma bi sayyi'ati idan ya yunkurin mummuna falam ya amalha bai aikata mummunan ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan to shi ma Allah madaukakin sarki zai rubuta masa ita a matsayin cikakkiyar hasana mummunan aiki kayin kuri bai fita ba Allah madaukakin sarki zai rubuta ta hasanatan kamilatan wa in hamma biha idan yayin kuri da ita fa'amilaha ya aikata ta katabaha Allahu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta ta a matsayin mummunan aiki guda daya in bai aikata ba hasanatan kamila in ya aikata za a yi sayyi'a hasanatan kamila in yayi yunkuri bai aikata ba to Allah zai rubuta ta a matsayin mummunan aiki guda daya rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin fi sahihayhima a cikin sahihul bukhari da muslim bi hadhihi al-huruf da waɗannan harufan yadda ka gansu haka suke a cikin waɗannan littattafan Allah madaukakin sarki ba mu dacewa sai dangane da sharhin hadisin Allah dan Abbas shine ke riwayar daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ambata hadisi ne kudusi kataba muka ce ai kaddara kaddara Allah ta zartar akwai kyawawan ayyuka akwai munana amma dai abin da yake wajibi akan mu shine kowa yayi yunkurin kyakkyawan aiki da shine Allah madaukakin sarki zai mana hisabi abin da ka aikata shi ake kama ka da shi ba abin da yake rubuta cikin littafin ka ba amma Allah ya rubuta tabbas a doron duniya sai an samu masu barna sai an samu masu kyakkyawan aiki ya tsara akwai kyakkyawa ya tsara akwai mummuna bisa kyakkyawa da shi ke bada aljanna bisa mummuna da shi yake bada wuta Allah kuma akwai abin da yake dauke hankali na kwa na wallahi akwai abin da yake dauke hankali na ne mu yi hakuri na'am wato shi karatu yana da ɗan wahala ne wallahi duran da hankalinka yake wani gurin koya aka faɗo na ba zai ɗauke tunaninka so kuma ba zai yiwu ba kana tunanin me za ka faɗa kana tunanin me za ka nutso kuma kana tunanin me yake fuskar hankalinka ba zai yiwu ba gaskiya inda damuwa ko mu haƙura ko shi ya haƙura walaikun wasan na'am afwan Allah ya fi mana an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallam fi ma yarwihi an rabbih tabaaraka wa ta'ala annahu qala inna allaha kataba alhasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik Allah madaukakin sarki yayi bayanin kyawawan ayyuka da munanan ayyuka kuma yayi bayanin haka faman hamma bi hasanatin falam ya'malha wanda yayi yunkurin kyakkyawan aiki falam ya amalha bai aikata wannan kyakkyawan aikin ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila Allah madaukakin sarki zai rubuta wannan yunkurin a matsayin kyakkyawan aiki to malamai sun tattauna kuma wannan littafin da aka ban aransa insha Allah na ga tattaunawa mai kyau a cikin sa zamu bi ta ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da mutum yayi yunkurin kyakkyawan aiki bai aikata ba a kowane lokaci ne ake rubuta masa kyakkyawa ko akwai abin da ake kallo a matsayin sharuɗa kafin a ba shi kyakkyawan aiki mutum ya sa a ransa ya ce bara in gina masallaci sai bai gina ba sai a ba shi ladan wanda ya gina masallaci ko kuma ana buƙatar wani yunƙuri a gurinsa da tsayuwar niyya da tabbatuwa idan Allah ne bai zartar da abin ba shine ba za a ba shi wannan kyakkyawan aikin ba malamai sun tattauna akan haka kuma sannan ma Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin hamma wanda yake sama da zancen zuci sun ce abin da yake fara zuwa zuciyar dan adam kawai zance ne al-khatira abi ya darsu a cikin zuciyarka ko waswas zuciyarka ta raya maka akwai abu kaza sai kuma a matsa zuwa ga al-khatira abin ya ɗarsa a zuciyarka ai in an yi kaza zai iya samar da kaza ko zai haifar da kaza da yawanmu akwai abin da ke ɗarsuwa a zukatanmu rashin rubuta wannan abin da ya ɗarsu ko da baibaye shi dalilin da ya sa ake asara da yawa kenan kana zanen zuciyarka ta ce ina ma a yi kaza to yi ƙoƙari ka rubuta shi a takarda wata ran zai amfani duniya shi yasa ibnu al-jawzi yake da lissafi sayyidul khatir ko yana zaune kawai na zuciyarta sai ce masa in an yi kaza zai samar da kaza sai rubuta kaza sai dul khatir fadar rautar abinda zuciya ke darsawa so bacin wannan khatir din shine kuma sai a samu fikira tunanin ya kawwana a cikin kwakwalwarka kazan nan kaza zai samar kazan kaza zai haifar bayan wannan kuma sai a samu niyya to wannan niyyar da za a samu ko yunkurin shine alhammu akan ta Allah madaukakin sarki mai gana kaga da ba zancen zuci bane ba khatir bane ba ba fikira ba ce yunkuri akan aiki so wannan dan wanda ya yunkuri aka samu azama akan sai ake kuma azaman nan tana zuwa da waɗansu sabubba na zahiri to idan aka samu yunkuri na aiki na kware a gurin mutum Allah ya kaddara aikin bai cika ba to ana rubuta masa kyakkyawan aiki malam yace yadda ake samu fuskoki ne guda hudu yace walhamu huna laysa mujarrad hadithin nafs har zuwa karshen sa sai kita to idan an tambaya ya za a ba mutun lada alhali bai yi aiki ba sai malam yace yusabu ala alazmi wa ma'an niyyati sadiqa tuktabu hasanatun kamila yace ana ba mutun lada ne akan azama lokacin ya bar zancen zuci ya bar fikira an samu yunkuri da niyya to wannan niyyar da azamar ita Allah ke ba da lada a kanta matsawar niyyar kyakkyawa ce ana rubuta alhassana a tare da ita walam anna min alhasanati man hamma bin hasanati falam ya'malha ala wujuhi yace to mu sani fa wanda suke yunkurin kyakkyawan aiki su kasa aikatawa fuskoki ne ko kashi ne daban-daban akwai wanda ake ba su lada akwai wanda ba a ba su lada yace alwajhul awwal na farko an yasa bi asbabiha ولكن لم يدركها فهذا يكتب له الأجر كاملا لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله fuska ta farko shine mutum yayi yunkurin aikin kuma ya samar da sabubbanta na zahiri sai dai Allah bai rubuta maka riskar wannan aikin ba kai yunkuri kai niyya sabubba na zahiri ka samar da su amma Allah bai kaddara ka kai ga samun wannan abun ba fa hadha yuktabu lahu al-ajru kamilan wannan za a rubuta masa lada cikakken lada sai ka misali a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya bar gidan shi muhajiran ila Allah wa rasulihi mai hijira ne zuwa ga Allah da manzon shi thumma yudrikuhu al-maut mutuwa ta riske shi kafin ya kai inda zai yi hijira din faƙad waƙa'a ajurhu alallahi wannan ladansa ya afku ya wanzu a wajen Allah maɗaukakin sarki kaga me yayi niyyar hijirar ya fito daga gidan ya ɗau guzurin hijirar amma kafin inda zai kai ko haɗarin mota ko ƴan fashi ko ajali ko wani abu sai ya ɗauke shi yace har an rubuta masa ladan mai hijira mu koma ginin masallaci da muka fara bayani mutum sai sa a ransa yace zan gina masallaci ya sai filin an wa filin rajista ya ware kudin bulo an kawo yashi ya nemi magina an ma fara zancen tona foundation sai Allah ya dauke rayuwar shi sai magada suka rabe kudin zai samu ladan gina masallaci ko zai samu ba zai samu saboda duk yunkuri na zahiri yayi lokaci ne Allah madaukakin sarki bai bashi ba kuma bai tsammanin zai rasu ba barantana rubuta wasiya ya ware wannan kudi wannan ladansa ya wanzu a wajen Allah maɗaukakin sarki to malamai suka ce irin waɗannan rukunin suna faɗowa akan wanda in sun yi yunkurin aiki ba su aikata ba za a ba su lada malam ya ce a haka kamar mutumin da ya baro gida ya taho masallaci da niyyar idan ya zo zai yi sallah a tsaye da ya zo sai wata rahin lafiya ko larura ko tahajjudi ta yi tsawo sai ya kasa sai ya sallah a zaune niyyar da ya fito da ita ta gida da yunkurinsa da fitowarsa ita za a kalla sai a bashi ladan wanda ya salla a tsaye ina ji har a sallar farilla idan mun manta ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo masallaci da niyyar jami'i ya zo masallaci sai ya tadda an gama yin sallar jam'i idan ya kabbarta sallah a masallaci ya yi sallah shi kaɗai ladan jam'i za a ba shi daidai ke da wa mai khuruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah ko fa in hamma bi faman hamma bi hasanatin falam ya'malha yayi yunkurin kyakkyawan aiki yayi alwala ya baro gida yayi sauri ya shigo masallaci amma aka ce assalamu alaikum ina ga mai alwaziz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz shi ma ya kawo wannan hadisin ababin wanda yazo masallaci ya riska an gama yin sallah to shi ma za a bashi cikakken lada na mai jami da ka wani lokacin kana gida kana tsammanin za a gama jami za ka samu ko ba za a samu ba yi kyakkyawan niyya kawai ka taho in ka zo an yi sallah ka barta ka yi taka kana da ladan wannan jami'i din wannan shine hadisin yake fassara maka wanda ya yunkurin kyakkyawan aiki bai samu ba wata dama ta kubuce masa ana rubuta masa kyakkyawan aiki Allah ya samu dace fuska ta biyu an yahumma bil hasanati wa ya'zim alaiha ko wa ya'zima alaiha walakin yatrukuha li hasanatin afdala minha mutum yayi himma ta kyakkyawan aiki yayi niyya amma sai ya barta saboda wani aikin da ya fishi lada ko ya fishi matsayi wannan idan yayi wannan to za a rubuta masa ladan niyyarsa ta baya yayi niyya yayi kudiri yayi azama amma aikin da yafi na baya sai ya fado to in yayi wanda yake babban za a bashi ladan babban a bashi ladan karami wanda haka wani hadisi da ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatahu makka sai wani mutum ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi bakance idan Allah ya ma budi ka ci garin maka da yaki ni kuma na yi alkawari zan yi sallan nafila a baitul maqdis sai maza Allah ce salliha hahuna ko salli hahuna yi sallar anan ai sallar nafila ce za ka yi idan ka yi sallar aka yi ci nasara za ka je baitul maqdis ka yi sallar nafila sai maza Allah ce yi sallar nafila anan ai na za a yi sallar nafilar a haramin maka tun an ce a fatahu maka da haramin maka da baitul maqdis wanne ya fi lada a wajen sallah haramin maka ko sai ce to in kai sallar anan zai cika wancan bakancan naka sannan zaka samu ƙarin lada a kanta ina dalilin da yasa yake ta to wanda yayi niyya sai ya bar karamin aiki saboda babba to za a rubuta masa har wancan karamin har wannan babban sanin wannan fikihun yana da kyau a cikin tsarin addinin musulunci wani hadisin karshen sa mutumin ya sake mai tace manzo Allah nayi alƙawari fa a baitul maqdis zai ce to kuma heka yadda kake so kaza akwai mutanen da ya ka ba su irin wannan ansar ake zama lafiya ko kai kace za ka je baitul maqdis aka ce kai sallah ana wanda ba aka turo aka turo addinin ya gaya maka yanzu ne kake kokarin ka ga masa faga fa yadda fahimta take asara cikin almajiri Allah madaukakin zarki ya gafarta mana akwai wanda za ga kana ga masa yana ga maka faga da karatun yake kana ga masa yana ce maka ga da karatun yake sai mai da Allah amma baitul maqdis sai ce to kuma yadda ka ga amma dai a wurin manzon Allah wanda zai je Baitul Maqdis sallah tabakance in yayi a masallacin harami to ya dauke na Baitul Maqdis so wata kil a wannan babin wanda ya kabbarta zai sallan nafila kuma sai aka ce Allahu akbar Allahu akbar za a tada iqama yanzu yayi yunkurin kyakkyawan aiki na nafila kuma sai ga na farilla idan ya fatse wannan nafilar akwai matsala saboda ya barta ne li hasanatin afdala minha ya batta ne saboda kyakkyawan aikin da ya fi falala akan wanda zai aikata da haka in ka kabbarta lafila liman ya shigo aka tada ikama ba a tsara sallaka kai ba akwai niyya akwai azama akwai fara ma aiki yanzu da kabarta ka shigo cikin sallah da zaka samu da liman kana da ladan nafilarka kana da ladan farillarka dukkan su guda biyu zaka same su sai kai alƙawari kana azumin litinin da alhamis kace gobe zan yi azumi na litinin da daddare sai aka ce an ga wata dama ka saba yi litinin da alhamis sai ka tashi cikin ramadana ka yi bakin ciki ka ce ka ban samu dama azumin litinin ba yanzu wannan niyyar da kai Allah ya taimake ka ta fada cikin azumin da kake na al'ada da kuma azumin ka na watan ramadana shi ma yana higa ciki wannan shine fuska ta biyu ka yi yunkurin kyakkyawan aiki kuma sai a samu wanda ya fi falala ya shigo cikin shi fuska ta uku shine ta an ya turka ha ta kasulan mutum kawai ya bar aikin saboda kasala ya yi kyawun kurin kyakkyawan aiki bai aikata ba me ya hana shi aikata ita kasala misali kawai ka haka za ka miƙe kai sallah bakon kawai ka tafi gida yanzu ga niyya ga miƙewa amma kasala ce ta sa ka bari za a rubuta maka wata rubuta maka ba na? na'am wato kowa baya tsoro ke karbe ce eh a ce a'a ko ko ce a'a a ce eh na'am mislu an yanwiya an yusalli rak'atay ad-duha musallan mutun yayi niyya zai raka'a biyu ta sallar walaha fa qara alaihi al-babu ahadun baba ahadun ahad ashabihi ko ahadu ashabihi wa qala lahu hayya bina natamashsha kayan ne za ka kabarta sallah ya gaji ƙwanƙwanƙwan wani ya buga kofa sai ce maka wani zo mu ɗan leƙa guri ka zamana fatarka salata wa zahaba ma'ahu ya tamasha sai ya bar sallar ya fita don tattaka ga wancan abokin nashi fa hadha yusabu ala al-hamm al-awwal wal azm al-awwal walakin la yusabu ala al-fi'l li'annahu lam yaf'alhu bidun uzrin yace irin wannan mutumin za a bahi lada akan azama da niyya yayi azama ya yi niyya wani dalili ya gitta mashi bai aikin ba ladan aikin ne ba za a bashi ba amma zai samu ladan niyya saboda abin da ya sa ya bari ba uzuri ba ne zo mu je yawo ko zo mu ɗan leƙa wannan ba uzuri ba ne ba wa bidonin teƙalin ilama ko afdal kuma abin da ya sa ya bar aikin ba ciruwa ba ne zuwa ga abin da ya fi falala wannan ya gama bayani akan nau'ikan guda biyu na farko dalili ne ya hana bai riske shi ba ko ajali ko daukewar rayuwa ko daukewar abin nan damar da za a iya yin abin wannan faƙar waka ajruhu ala Allah na biyu haduwarsa da wanda ya fi girma da falala wannan ne yasa ya bari shi ma yana da ladan shi an samu niyya an samu azama amma kawai kasala ce ta hana duk da haka ba za ka rasa ladan niyya ba Allah ya samu dace nace wa in hama biha idan yayin niyyar kyakkyawan aikin fa amilaha ya aikata ta tuktabu asharu ashara sanawat ashru hasanat ana rubuta ta a matsayin lada guda goma walhamdulillah wa dalilu hadha min alquran qawluhu ta'ala dalili daga alqur'ani fadin Allah madaukakin sarki man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun Allah ce duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu ashru amsalha yana da lada kwatankwacin ta guda goma wanda kuma ya zo da mummuna ba za a sakanta masa ba face kwatankwacin abin da ya aikata ɗaya ɗaya za a rubuta masa wa hum la yuzlamuna amma ba za a zalunce su ba mala yace katabahu a katabaha Allahu indahu ashra sanawat a ashra hasanatin Allah zai rubuta ta a matsayin lada guda goma ya ce wannan yana nuna maka cewa Allah ya kula da wannan aikin na bayi kyawawa ne ce zai rubuta a wajen shi kuma alkawari ne na Allah Allah maɗaukakin sarki baya saba alkawari in dai an yi kyakkyawan aiki wanda an ka sunan kyakkyawa da ikhlasi to kana da lada goma yanzu mutahimi sallar isha'i da kyakkyawan niyya da ikhlasi hasana ce to muna da lukunta guda goma a wajen Allah ila sabi'ati du'afin du'ifin har zuwa ribi guda 700 wannan kuma ta ta mashi'atillahi fa in sha'a da'afa ila hadha wa in sha'a lam yudha'if ko lam yudha'af in Allah ya so ya riba sau 700 in bai so ba a bata guda 10 wannan iyawa ce ta ubangiji da haka zaka iya samun mutane guda biyu su hadu a masallaci ɗaya su yi sallah amma kowa ladansa daban faratin daga takowa su zuwa masallaci wanda yake nesa da wanda yake kusa da wanda ya tako dubu da wanda ya tako ashirin suna da bambanci wanda ya zo awa ɗaya da wanda ya zo saura minti ɗaya suna da bambanci wanda ya haƙuri wajen jiran liman da wanda ya al'alin liman suna da bambanci tsayuwarsu da ikhlasunsu da maiƙuwar zuciyarsu zuwa ga Allah yana bambanta ladan da za a samu tare da cewa kyakkyawan ladan jam'i Ashirin da bakwai, amma akan samu wuraren da wani ke fifikon daraja a cikinsu kowa ɗin za a rubuta masa daraja ashirin da bakwai, a linka ta sau goma amma wanda za a ba wa bakwai ko ya fi bakwai, wani ya danganta da yadda Allah ya ga zuciyarka da yadda ka yi aiki da yadda ka yi ikilasi da yadda ka tsarkake zuciyarka da yadda ka meka zuwa ga Allah wannan Allah madaukakin sarki na kallo sai bambanta irin ayyukan da ya so ko ladanmu yadda ya so gabar hadisi ta gaba yace wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila wata falalar shine duk wanda zuciyarsa ta gaya masa mummunan aiki yayi niyyar mummunan sai ya fasa sai ce shi ma za a rubuta masa hasanatan kamilatan cikakkiyar hasana haka Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce shi ma barin mummunan aiki ba haka ake ba da lada ba yanzu suna da bambanci da wanda ya zo zai balle gida ya yi sata sai ce kai in Allah ya kama ni ba daɗi da wanda aka ce ihu barawo ya fita a guje a da barayi ne kuma duk ba su yi ba amma da kana fi ka ce wannan ladan su iri ɗaya da kuma wanda ya zo zai balle ya hada da dan uwansa barawo sai masa wa'azi ya ce kai wanda ya kamata mu girma da sata kuma haka shekara talatin muna abu ɗaya ya ce Allah ya ce zo mu je ka ji sai zan yi har yanzu waɗannan mutane suna da bambanci amma dai duka sata ɗaya ce kuma duka ba aikata ta ba malamai suka ce duk da hadisi ya ambata dama manzon Allah yana bada abu ne a dunkule wata kil bincikenka cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nuna maka cewa to da wane da wane suna da bambanci ko da sun yi tarayya a cikin aiki yace to su ma dai a sani waɗanda suka yi yunkurin mummunan aiki suka daina yace su ma halaye ne da yawa alhalul ula hali na farko an yahimma bis sayyi'ati ay azima alaiha bi qalbihi wa laysa mujarrada hadithin nafs thumma yuraji'u nafsahu fayatrukuha lillahi azza wa jalla فهذا هو الذي يؤجر فيكتب له حسنة حسنة كاملة لأنه تركها لله walam ya amal hatta yuktaba alaihi sayyi'atan ya gama niyya ya gama samar da duk sababi yayi yunkuri sai kuma ya daina saboda girman Allah ko ya jiyo wa'azi ko aka masa wa'azi ko ya wa kansa wa'azi sai ya daina wannan za a rubuta masa kyakkyawan aiki a wajen Allah madaukakin sarki kyakkyawan hadisi suka ci hadisin da manzo Allah ya bada labari cikin banu Isra'ila mutanen da suka shiga cikin kogo suka ce to bayan sun shiga kogo Allah sai ya turo wani dutse sai ya rufe kofar da suka shiga suka danna suka ji tafi karfinsu to ya za a yi suka ce to sai dai mu roƙi Allah ya yayi amma dai dubara ta ƙare babu wani abu da za mu iya yi kowane ya faɗi irin aikin da ya aikata yana ganin da shi zai ta wasu ya roƙi Allah Allah ya yi musu ɗaya ya ce shi ya taɓa ba wa mutane ƙodago sai dai zo zai sallame sai ya da ɗayan har ya tafi sai ya ware kudin kodagon ya ajiye shi da kudin kodagon ya sai mai akuya yake kula da ita ake biyan masu aiki da saya musu abinci suna aihuwa ana ƙara kula da su har ya zamanto garke guda gare shi ranar da ya zo karɓar kudinsa sai ce masa ga tamalatin daɗaya nake jira Allah maɗaukakin sarki ya kawo ka ya ce ya za ka bi da ni ɗan iska ni da na maka aiki rana kaza kudin sallama ta kaza ne ka nuna min garken awaki ya ce wallahi na ji tsoron kar in bar dukiyar ce a hannuna ta walakanta ta tozarta shi ne na saya maka dukiya awaki ake kula da su suka yahu ya ce duka wannan naka ne kaɗa ka tafi mutum yake ga kamar da wasu ana ɗan kaɗa yana wawai yana kaɗa yana wawai har ya ɓace ya ce to Allah wannan mai aikin idan na masa ne don girmanka da kula da haƙƙin da ke kaina da ƙoƙarin nauyi sauke nauyin haƙƙin Allah ka buɗe mana ƙofar da muke ciki Allah mu samu dama mu fice aka bude kofar dan daidai gwargwado amma bata kai su wuce ba za su yi ƙarhin iska za su ga hasken rana nabiyin yace ni kuma ina da iyaye duk abin da zan yi a duniya bana fifita ko akan iyayena in alheri na samu sai iyayena sannan abokai da ƴan uwa in me na samu sai iyayena sannan matana yace ranan na fita nema ban samu ba yara na suka yi ta kuka yace lokacin da na dawo iyayena suna bacci ga yara suna kuka da shi kuma ya alƙawari ba zai ba ɗansa ba sai ya ba ma iyayen shi yace na tsaya da abin na yakan tafi yara suna kuka a ƙasa su kuma gidan iyayensa suna bacci ta har sai iyayensa sun tashi sun sha sannan ya ba wa iyayen shi yace Allah wannan tarbiyyar da na samu da abin da nawa mahaifana in na musu ne dan ganin girman ka da sauke nauyin iyayena Allah ka yi mana mutunci ima dutsen ya dan motsa amma bai kai su kara fita ba wannan na nuna duka aikin karɓaɓɓe ne a wajen Allah madaukakin sarki kuma musamman nabi da yawan mu iyaye suna kallo idan mutum ya aure fato bai bai ya gama biyan bai dama in ya samu aikin gwamnati dan taimakon da zai maka kafin ya aure ne da yayi aure shikenan bye bye za ki dan zuba dai abinci haka dan karamin kwano can na karhe za ki dan zuba haka nan don don an karbi haka kamar kwadar roko haka za ki dan turawa in ya haihu daya biyu uku shikenan an daina ya gama biyan babansa wani ya kamata lalle mu sashi a ciki ba ran da ake biya mahaifa ba za a gama biyan su ba suna raye ba za a biya su ba suna mace ba za a biya su ba na sha faɗan wannan gaskiya ba a biyan mahaifa sai dai ai daidai gwargwado da fatan Allah ya karɓa eh babban abin da yasa ba a karɓa mana ayyukan mu muna yi ne saboda mu rabu lafiya ko kowa yana yi yana fatan Allah ta dai har baban sai mutu ba su yi faɗa ba shine tunanin sa wannan shine dalilin da yasa da yawa ba a karɓar ayyukan su kai tai har illa masha Allah kada kai fatan rana ɗaya Allah raba ka da mahaifanka ran da baka taba ganin tashin hankali wurin da mahaifinka baya nan wallahi ana rufa maka asiri Allah yana jin kunyar ka yana maka kara saboda mahaifiyarka ko mahaifinka wallahi zaka zo kai laifi a gari he ga an shiru me yasa to Allah albarkacin babanka ne ka sani ko baka sani ba zaka wa Allah laifi sai shiru ya kyale me yasa Allah yana jin yana karawa mahaifinka ko mahaifiyarka ka ta ji ba daɗi an ce fir'auna lokacin da Allah zai kama shi annabi Musa ya daga hannu ya addu'a Allah ya ce qad ujiba da'awatukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun an karba addu'ar aka ce amma me yasa ba a halaka fir'auna ba wasu malaman a Isra'iliyat suka ce mahaifiyarsa ce take raye ake jira ta mutu sannan a kama shi tare da ita din ma'arniya ce amma ana mata kara yasa duk wanda yake fatan ya rabu da babar shi ko babansa saboda ya tsofa yana da matsala daga ran da babanka ya mutu kusan albarkar rayuwar ka fata kare daga ran da babanka ya mutu ko babarka ta mutu kusan albarkar ta kare sauran hika makami amma su albarka ce kusa kusa kuma la dan mitsitsi zaka bada kaji ana ce Allah ya albarka Allah ya kiyaye ka Allah ya baka nasara Allah rufa maka asiri ya raba ka da makiya cikin dare in ta motsa ta tana yanzu fa kai tafiya ka je guri kaza kana cikin arna wala tahi za ta yi cikin daren ko ba ta yi sallah ba za ta ja sharbi Allah ka rufa mana asiri Allah ka dade shi lafiya Allah ka tsare shi amma idan ka ba malami dubu ɗari ka ce ma addu'a wallahi kawai nama zai ci da biredi sha sha ya sha in ya amma babar ka wallahi ko babu biredin ka za ta ma addu'a na uku sai ce ni kuma Allah madaukakin sarki aikin da na aikata yar baffa na ita ce Allah ka rataye zuciyata da ita ba wanda yake so a duniya irin yar baffarsa ya lalata da ita ya nemi kofar ya nemi kofar ya yaudar abin yaki ranar sai Allah ya kawo tsananin yunwa da bala'i sai ta zo gurin su neman abin su yace wallahi ba zai ba su ba sai da ta biya masa bukatun shi ita kuma ta juya ga iyayenta ga ita ga kanne ga yayu a cikin bala'in yunwa da tashin hankali sai ta amince yace to zai ba ta abinci kuma zai ci gaba da ba su duk wata za a ke ba su kuɗin tefa ne amma dai ta biya masa bukata ta ce to saboda talauci da bala'i ya uzurata sai da ta shiga ɗaki ta tabbatar yin za'a ya shirya ta shirya ya sun kuyo cikin tsoron Allah sai sake dawo mata yana tsirara ko tana tsirara hirin kawai haɗuwa za'a yi ta ce har yanzu dai ina maka wa'azi wannan ya sa masu wa'azi ba ran da za su fi dare wallahi akwai lokacin da Allah ke karɓar wa'azi akwai lokacin da tunatarwa take amfani kawai dai karka daina lokacin da ya yunkura zai je sai ta ce masa ittaqillah wala tafuddal khatama illa bihaqqi yace ka ji tsoron Allah kada ka fidda mun budurci na sai da haƙi khatam wannan tambarin da Allah ke sawa ya rufe budurcin ƴan mata wannan ne khatam din da ta kira tace ina hada ka da Allah ka ji tsoron Allah kada ka fidda budurci na sai da haƙi ka biya sadaki yace har ya gama ce kuma Allah ka san duk duniya ba abin da nake so irin wannan ga kuma dama ta samu sai ya dauki yanzu ka ga me hammabi sayyi'atin a azama alaiha kuma wata wafaratul akbar duk sababin da zai sa a yi lalatar ya gama ciki amma sai ya daga saboda wa'azi da ganin girman Allah madaukakin sarki to wannan yana da hasana kamila dalilin mu hasana ce kamila ce Allah idan nayi wannan dan kai Allah ka yayi mana mu fice sai ko ya bude gaba daya suka fice gaba ki dayan su wannan kaga kenan kyakkyawan misali ne cewa kenan yadda ake mummunan aiki Allah ya bada lada a samu dukkanin sababin sai kuma ka tuna Allah ko a tunatar da kai Allah to Allah madaukakin sarki sai baka lada a wannan lokaci din alhalu saniya hali na biyu an yahimma bis sayyiati wa ya'zima alaiha lakin ya'jazu anha biduni an yas'a bi asbabiha shine mutun yayi kudurin mummunan aikin yayi niyya sai dai kuma zai kasa saboda bai samar da waɗansu sabubban da za su bashi damar da zai abin da yake burin ba kan rajulun da zai akhbara anhu nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala law ana li mithlu mali fulanin fa a'mal fihi mithla amalihi manzo Allah bada labarin wani mutum yana cewa ina ma ina da kuɗi irin na wani in fantama irin yadda yake fantamawa da waɗannan samari suke fada cikin hadari ba su wuce ba su gane ba wani barawon gwamnati zai saci kuɗin al'umma ya wuce da mota samari su buga hannu da sai mun zo yanzu wani yana hawa mota a mahimma ana rubuta masa lada irin da wanda ya saci kuɗin al'umma me yasa saboda zuciyarsa a takwallafa take da irin aikin da wani yake baya adawa da shi ine maza Allah bada labari ga wani mutum yana buri ina ma ya samu kuɗi irin wane ya fantama irin na wane yace wa kana fulan yusrifu ala nafsihi fi tasrifi malihi yace wannan mutumin kuma an mabazzaranci yake wajen kashe dukiyarsa fa hadha yuktabu alaihi sayi'atan lakin laysa ka'amili sayi'a ya ce wannan mutumin za a rubuta masa mummunan aiki ko da bai kai matsayin wanda yake mummunan aikin ba mana wanda yake burin ya samu kuɗi ya fantama irin yadda mai kuɗi ke fantamawa za a rubuta masa zunubi ko da bai kai girman na wanda yake cikin tsakiyar fantamawa din ba ce to kenan zan da yake da burin Allah ba shi kuɗi ya lalata ƴan matan mutane ya yi kwartanci ya yi zina ya hau mota ya yi kaza yanzu ana dan ana rubuta masa zunubi saboda abin da wancan yake zunubi ne kuma yana sha'awa zuciyarsa tana so kawai damar ce bata karaso ba to ana rubuta masa zunubi kan ranar ta karaso damar ta karaso in ta karaso sai a yi aikata sai a masa daidai da abin da wancan ya aikata kaga a wajen tarki sayyi'at wannan bai aikata mummunan aikin ba fa azama alaiha falam ya'malha amma kuma duk da haka yana da zunubi a wajen Allah saboda zuciyar ta ta kwallafa akan wannan aiki kenan samari muna da kalubale wallahi sha'awar abin da ba na Allah maɗaukakin sarki ba ne ba abin sha'awa ba ne burin abin da ba na Allah ba ne wallahi akwai masifa akwai bala'i a cikin shi alhalu salisa hali na uku an yi himma bisayi a ce wa ya sa fil husuli alaiha walakin ya azas ya yi ƙunƙurin mummunan aiki ya yi ƙudiri ya samar da sababi sai dai kuma ya kasa ba za yuktabu alaihi wuzuru sayi a ce kamila wannan za a rubuta masa zunubin kyakkyawan aikin cikakken ai mummunan aikin cikakken zunubi dalilu zalika dalili akan cewa in kai yunkuri ka samar da sababi aikin bai samu ba saboda ka gajiya karfin ka ne bai kai ba ka samar da aikin za a cika maka mummunan aikin ka cikakke yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fil nari idan musulmi biyu suka yi aran gama da takobinsu da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkaninsu ‘yan wuta ne aran gama aka yi ɗaya mana mace ɗaya na raye ya ce da mataccen da rayayyen ya ce dukkaninsu ‘yan wuta ne sahabai su ma karatun ya wuce kwakwalwarsu suka ce ya rasu da lahi hadal katil wanda zai sun mun san kisa yayi fama barul maqtul to wanda aka kashe shi shi mai laifinsa sai ce limaza ya kunu finnar kala li annahu kana harisan ala qatl sahibihi shi din ma ai yana da kwadayin ya kashe dan uwansa kawai dan uwan da ya samu dama ya fara kashe shi ka dauko bindiga ya dauko bindiga ya narka ka narka taka ta samu bango tasa ta samu kirjinka da kai da shi duk yan wutan saboda kai ma yunkurin ka na kashe wace shi din ne ya fara samun sa'a ya kashe ka to dukkanin ku kuna wuta yanzu kaga kenan an samu yunkuri na mummunan aiki an samar da sababin samar da aiki ko gajiya ce ta sa aikin bai zo ba to kana da mummunan aiki a nan gurin malai kare misali na biyu ce law anna insanan tahayya al yasriqa wa ata bis sulami li yatasallaq walakin ajaz fa hadha yuktabu alayhi wuzur as sari li'annahu hamma bis sayyi'ati wa sa'abi asbabiha walakin ajaz yace kamar mutum ne yayin niyyar sata ya yi hirin satar ya bari dare ya yi ya sa kayan barayi ya yi sanda da kuranga ko igiya ya wulwula ta ta hau gidan mutane ya makale ta sai kuma ya kasa hawa ko da hausa igiya ta cire fuk ya yi faɗo ya ce fa haza yuk tabu wuzurus sare wannan za a rubuta masa irin zunubin da ake rubuta wa barayi saboda ya yi niyya ya yi ƙuduri ya samar da kayan da ake samar da sata ga kuranga ko ga igiya kawai ya sa hawan ne gagara ko sai da ya hau sai igiya ta rike shi ko kare ya hauhi buk ya faɗo yanzu na kaga wani abu ne ya hana masa samar da aikin to za a rubuta masa zunubin mummunan aiki ko mutumin da ya so zai iskanci sai da ya ɗauko ta ya kayi gida abokinsa ya tafiya yana zuwa ɗaki ya tada har ya dawo daga bulaguro ya riga ya zuwa ɗakin yana kwanci yanzu kaga ayan ɓata wannan ranar da ran nan ba za ta iya ba to wannan abin da bai iyu ba akwai zunubi a wajen Allah saboda ya ciro ta daga gidansu ya ɗauko ta sun zo gidansu ɗaki ne zai shiga ɗakin aka samu matsala so wannan yana da zunubi yadda wannan ya kwana yana zina ko yayi zina shi ɗin da bai yi ba kawai sababi ne ya hana to shi ma za a rubuta masa ko sai da ya ɗauko 'yan sanda suna fatura suka dallahi da fitila hiyayyen ma a guje ita ta yi gabas a guje ba za ki haɗuwa ba he gobe yanzu kaga daren da ai bai iyu fa amma duk sababi sun cika su to duk da sun tsere wannan ta tafi gidansu hiya tafi gidansu ba su kwana a sel ba amma dai suna da ladan ko suna da zunubin cewa mazanata ne ba zai ce ba to aifa man hama bi sayyi'ati falam ya'malha shi yana daga ciki duk da bai aikata din ba to zunubin wannan aikin sa ya hau kan shi kaga irin wannan tafsilin yana daga cikin abin da zai taimaka mana mu san wani irin aiki zamu bari mu samu lada wanne ne idan ko mun bar shi sai mun samu zunubi abinda kawai zai zama to mafita ka bari dan girman Allah da tsoron Allah madaukakin sarki alhalatu rabi'a an yahimma al-insanu bi sayyi'ati thumma ya'zimu alai ya'zimu alaiha ko anha la li thumma ya'zim ya'zifa anha la lillahi wala lil ajr fa hada la lahu wala alayhi yace mutun yayin niyyar mummunan aiki yayi azama da karshe sai ya fasa ba dan girman Allah ba ba dan ya kasa ba da wannan ba a rubuta masa lada ba a rubuta masa zunubi da dare yayi kawai sai ni yau fa da daddare nan sai ya je gidan wana ya karya yayi sata ya tanadi kayan karyawar ya shirya yayi komai kawai da daren ya har ya fito sai kai an ba su kawai da daki ya zauna shi ba dan tsoron mutane bai bari ba dan tsoron Allah ya bari ba hina aka ce lalahu wala alayki ba lada ba zunubi tun har yanzu zuciyarsa ba ta kare bane ya bari dan Allah madaukakin sarki to ba za a ba lada ba ba kuma za a rubuta masa zunubi ba saboda me bai aikata aikin ba bai je gurin aikata aiki din ba mallai sai wa hada yaqau kaseeran wannan yana faruwa da yawa galibi ne ayyukan mutane irin waɗannan ko ya yi ya zai je sai aka ce ana ball da Arsenal da Manchester shi kuma dan Manchester ne sai to to bara tsaya kallo wannan kallon sai ya hana shi fadawa wancan zunubin da yi to sai a ɗauke masa na wancan zunubin sai kuma rikici na kallon bol ɗin misalin da ya zo ma haka karba yana bari an tafi sai mala ita aito ai dan matarsa an ta in ya bari ba lada ba alhaki saura rikicin malamai kuma tsakanin matarsa da arsenal akwai zunubi ko babu ya halatta a kalla ko bai halatta a kalla ɗin ba ba ta lokaci ne ko ba ba ta lokaci ba ne ba to waɗannan da kusan su ne misalai guda hudu da malam ya kawo akan munanan ayyuka idan mutum ya bari ga inda ake rubuta masa zunubi ga kuma idan mutum ya bari ana rubuta masa lada sai ce wa in hamma bi sayyi'atin falam amalha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila wa in hamma biha fa amilaha idan yayi yunkurin kyakkyawan aikin ya aikata ta katabaha Allahu sayyi'atan wahida to Allah zai rubuta masa mummuna aiki guda ɗaya yanzu wancan duk ana maganar ba kai bane yadda za a mai da su dawo kyakkyawa yanzu nan tsautsayi hidan ya ci galaba a kanka ka aikata aikin sai aka ce in aka tashi rubutu kwaya ɗaya tak za a rubuta sai dai rubutun aiki kwaya ɗaya tak malamai suka ce shi ma ya bambanta daga mutum da lokaci da wurin da aka gabatar da sabo ne ana iya sabo a rubuta maka ɗaya amma girman gurin da ka aikata sabon shine matsalarka ko kuma ya aikata sabo ɗin duk zina inda kake laifin zina iri ɗaya ne amma da wanda ya yi zina a harami da wanda ya yi zina a abekuta ɗaya suke can gurin kamar farilla ne mai an yi kuma haka bane ba nan gurin kuma ƙarshen tsaro Allah maɗaukakin sarki ya bashi har ma ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim ka yunkurin mummunan aiki ma a ariyar harami Allah ce sai ya kama ka da laifi ka yi yunkuri ma zuciyarka ta karanta maka bara in yi barna to akwai laifi to yanzu kuma muka yi rahin sa a yawanci mutane idan suna da bukata sai sun je wannan gurin suke barna a otal da suke zagaye da guraren ko a gurin harami din ko a gurin waye a nan ake karanta musu ga abin da za ku za ku samu kuɗi ko ku samu mulki to bala'in zunubin wanda ya yi a harami yana da problem wanda ya zo kuma jikin haramin makaɗin masallacin shi ma kuma zunubin ƙaruwa yake kaga laifin ɗaya ne kuma ɗaya za a rubuta amma girmansa yana da bambanci da gurin da ka aikata haka nan mutumin da ya aikata zunubi a cikin ashhurul hurum inna idda shuhur inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wadannan watannin hudu masu barna masu girma idan mutum yayi barna da laifi a cikin su zanubin sa yana karuwa akan sauran watanni da haka duk gurin da Allah ya ce mai alfarma ne kai laifi to kana da ƙarin zunubi lokacin da Allah ya ce mai matsayi ne mai alfarma ne sai kai laifi to kana da ƙarin zunubi yasa kaga dan karka dauka an ce maka laifin ɗaya ne ka dauka duk inda ka je kai ɗaya ne akwai inda kai barna zaka ga kamar ba problem akwai inda kai barna masifa ce da bala'i yanzu aka ce an kama wani a garin nan yana lalata da yarinya zaka ji labarin yan kadan ne za su ji amma Allah ya kiyaye aka ce a masallaci aka kama wani duk garin kowa ya sani saboda mai girman zunubin harta a idan ɗan adam ba ɗaya ba ne tsakanin can gurin da wannan guri to yi in za ka yi zunubi ka san inda za ka yi lokaci da wuri ka kiyaye ana azumin watan ramadana mutum a same shi yana zina a watan ramadana kaga ai laifin yana da bambanci da watan shawwal yana da bambanci da azumin qida saboda an farmar da Allah madaukakin sarki a wannan lokacin waɗannan kwanakin goma na farkon watan zulhijja da Allah madaukakin sarki yace wal fajri wa layalin ashr to a same ka da zunubi a lokacin kamar girman sa karuwa yake akan wannan haka shi ma kyakkyawan aiki malami suka ce shi ma yana bambanta akan wuri da zamani da lokacin da aka aikata wannan aiki din misali in kai kyakkyawan aiki ana duban zamani kamar watan ramadana din da muka ambata kamar ashru dhul hijja su ma idan kai su to ladan su yana karuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dangane da goma na Zulhijja ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr yace ba wasu kwanaki da ayyuka suka fi soyuwa a wajen Allah sama da waɗannan kwanakin guda goma qalu wala al-jihadu fi sabilillah ce ko da jihadi ne fi sabilillah wala al-jihadu fi sabilillah kaga kenan waɗannan kwanakin goma in kai aiki a sauran kwanaki kana da lada amma aiki a irin wannan lokacin ladan sai yana karuwa kamar da Allah ya masa gamdakatar a daren lailatul qadar sai yayi sallah ko sallar lailatul qadari daidai take da sallar ba lailatul qadari ba lailatul qadar kowa a cikin yana sallar magriba da isha a cikin ta wannan bishara ce na mana wasu za su ga kamar yana wuce su ba wanda lailatul qadar yake wuce addai musulmi ne ka sani kuma ko baka sani ba dan duk kowa zai yi sallar magriba a cikin shi zai sallar isha'i a cikin sa zai yi bude baki a cikin shi zai yi saura a cikinsa kare kyautar ayyuka na ibada wannan yana daga cikin garabasar addinin musulunci kana sanin ko baka sani to kai magariba a lailatul qadari kana da ta shekara 83 in kai isha a lailatul qadari kana da ta shekara 83 daidai take da sauran kwanaki din kaga kenan zamani yana bambanta girman aiki zuwa ga aiki wani gurin kuma bi itibaril makan ana la'akari da gunda kai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu sallah a wannan masallacin nawa tana da fifikon falala linki sau dubu akan sallah a kowane masallaci in ba nawa bane yanzu wanda yake Madina ya shiga masallacin manzo Allah ya sallah a zahar hita ta dubu ci dalika fadlullahi yutihi man yasha amma ikon Allah wani sai ka ganshi yana garin Madina sai shekara bai zo Madina bai yi sallah masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da aka ce ka hata a cikin haramin makka so idan lokacin aikin ladan yayi da azumi da a lokacin aikin hajji su kwahi alansu ya safici wani yana zaune sai ya shekara a garin makka wallahi bai goma haramin makka ya salla ba in kanin Allah Allah kake ka samu 700 ka tara ka je kai umara amma yana gurin da zai iya yi ba mana ta tana da wata yarinya ta ga mun ta ce wallahi tallahi gidan da nake ta ce wallahi ba sa sallah larabawa ne ta ce wallahi ba sa sallah ce kuma duk ran da mai gidan zai sallah kowa ya san za a yi sallah ta ce har ni in ta so ni ya oga zai sallah ta shaida musulmi ne yana sallah to wallahi kowa ya gane a gidan zai sallah a taba wannan ayi wannan ayi kawai zai yi alwala yayi sallah azhar wannan abun ba sabon bane yadda ka sallai sallah idi ta zo ta zai sallah azhar ko zai sallah wanda eh Oke wanda shi baya sallah aka taso ya tilasta a shi shi mai gidan ne yake taso yar aikin ta gani yana sallah ba wai ta ita tana sallah ta lafiya kallon ɗan Najeriya ce tana sallah ta lafiya kallon sai ɗan Najeriya Allah da ba a masa gurin sallah duk inda zai je da haka ake gare ɗan Najeriya akan ibada wallahi muna wa Allah madaukakin sarki godiya duk inda ɗan Najeriya ya shiga inda ake fara gane shi riko da addini wallahi haka ake fara gane ɗan Najeriya kuma ba ka ganewa ana addini ana san Allah ana musulunci wallahi sai ka bar Najeriya za ka mutane mamaki yanzu na masallacin a kaddara liman ya ce yau hutawa zai a samu da ya sallar isha'i ina ji kaɗan ne ba za su yadda ba su shiga su ja sallar isha'i a nan gurin ba wanda yake jin wani tsoro amma ka je dan Allah duk kasashen larabawa da kasari idan liman baya nan a sallar magariba da isha'i da asubahi ga malam nan wallahi sallah ga garuwa za ta a masallacin za a gansu da duk da fararen hulunan su da rawani farare da gemu amma ya za a kai fatiha da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas hina tashin duniya wallahi ba za su iya ba wannan qur'anin da kake kallon yaran mu suna musabaka akan shi ko wallahi ya gagari larabawa ba sa iya wallahi a makarantar mu fa akai jarabawar ta hariri duk ƙarshen shekara za ku zo ku yi izu biyu izu hudu izu shida idan za ku yi graduation sai ku zo ku ba da haddar izu goma balarabe dan sudan ya higa da alkur'ani aka yanko ayar ya duba qur'ani tun daga farkon kare bai ganta ba ya sata ya dora daga inda aka tsaya wallahi ya kasa gano inda take kuma a jizu amma take ya duba ya duba ta kai dama fi qur'an wannan ayar ba ta cikin alkur'ani wallahi malam wato in ka zaga za ka gane Allah madaukakin sarki ya mana alfarma hajjinur Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mana shi ya gafarta mashi shine farkon vice chancellor na makarantar mu da na sadda deputy vice chancellor yace sun taba zuwa Najeriya za su yi wa'azi irin wanda ake turo su yan wa'azi haka gurare a hudu ba ta mumbari ina farkon zuwa Sudan ko wata ɗaya ban yi wallahi da kunne na ji shi ya ce lokacin da suka zo zariya aka kawo su ya ce aka fito sallar asubahi suka fito za su yi allah sallar asubahi kawai suka mutane wannan ya nan wannan ya nan wannan ya nan ka ta har da haka muke in ka fito yanzu nan za ka ga fito daga arewa masallacin kudu zai ji wani kuma daga kudin sai ya taho arewa wani daga yamma ya hai gabas wani daga gabas sai yamma kowane yana tsirfir ce waɗannan mutane na za su yi aka ce sallar asubahi ya ce kome maka bai to in dai waɗannan mutane sallar asuba suka fito su taimaka muka bai zariya ta yan wata lokacin mu kuma haka al'adar bahaushe take in dai sallar asubahi ta yi kaɗan ne ba za fitowa su samu sallah a cikin al'umma wallahi kaɗan ne da su za a yi asuba da su za a yi azahar da su za a yi la'asar da su za a yi magariba da su za a yi shayi in sun zo masallaci ni har tun da nake ga masallatan mu kaɗan ne za ka ga ajiye kujera mutum na sallah a zaune amma ka je duk kasashen laraba ka dinga ganin kujeru saboda ya tsoho ba zai sallah ba in kuka fito kofar masallaci ya ku yi awa ɗaya kuna hira amma in ga zo sallah ya zauna dan akan kujera ya gani amma banda irin kasashen mu ya ga tsoho dan shekara 80 in Allah da can da shi za a yi sallah a ce ya yi ruku'u ya yi sujada wallahi Allah ya muna albarka in ka taba mu za ka ga yara karatun Qur'ani alhamdulillah amma su can wallahi sai ka tada mutun katon malami amma wallahi malam ya kawo maka aya daya biyu uku a Qur'ani wallahi ba zai iya ta ba so nan ba karamin alfarma Allah madaukakin sarki ya mada ba mu kai an Najeriya mu Allah madaukakin sarki godiya mu kara gode masa wannan karatun inda aka san Laraba muke ba maki wallahi zai wahala ka samu mutum hudu biyar suna zaune zai wahala na taba jin wani malami yace babban malami yake fadar sa yace na san lokacin da ya kusa shekara 30 yana karatu a masallaci kullun ka zo mutum ɗaya ne a gaban shi amma mu da ganin muka ji shi babban malami muke jin kasurgumi yace amma wallahi mutum ɗaya ne a gaban shi shekara talatin kuma bai daina ba eh aidan Allah yake bai daina ba amma yanzu mu zai wahala ka ce ka sa littafi ka tada mutum ɗaya ne ake karatun littafin da shi za ka samu uku hudu biyar shida bakwai goma yanzu Allah kaɗai san adadinmu a wannan guri ɗin so irin wannan karatun a gurin ƙasashen laraba wallahi babu shi suna daga cikin guraren da ya kamata muwa Allah godiya mu ƙara yaba masa wallahi akwai rufin asiri akwai riko da addini jazira ta taɓa da wani documentary sama da shekara goma sha wani abu da ta wuce duk duniya ba inda ake addini kamar Najeriya amma da yake balarabe yana da kabilanci sai ya ce al'adu ya cika shi sai dai al'adu ya cika shi su ma nasin al'ada ta cika shi ba inda ake addini kamar Najeriya wala haka ne kuma matsalar mu kai har arnin ban ana a Najeriya sai an kai bango ake tsayawa akwai lokacin da aka zo duk duniya wanda ya fi kowa ilimin addinin kiristanci cardinal ɗin ɗan najeriya ne abin da ya sa ba za a bahi ba abin nan shugabancin fadar fafaroma kawai saboda baki amma duka cardinals ɗin na duniya wala ya fi kowa sanin kiristiyaniti ɗan najeriya na baki lokacin da za a sami wannan ɗan holland na gan su duka cardinals ɗin da za su yi zaɓa shi ɗin har wanda ya mutum duk shawarar da zai ya juya kalle shi a layin zaɓen yana cikinsu kajiratsun guda goma sha uku manya na duniya yana cikinsu kuma hina da mustisini ko ba zai zau ba ne saboda bakar fata ne addinin ba na bakaken fata ba ne ba dama christianity addinin magudi ne asali addini ne da ya taso daga middle east amma hoton annabi isa za ka ga bature ne annabi isa ba bature ba ne ba annabi isa ba larabe ne a tsakanin philippine da israel da lubnan a ɗan wani iri aka haife shi to me mai da hiba turi aka sashi akan kuros an sace addinin an mai da can gurin yaran gurin babu shi sai da turanci ake karanta bible to tura sun yi wannan saboda kawai suna so su yi mulkin mallaka yasa suka rike christianity da shi suke raba kan kowace kasa suke dara kan kowace irin al'umma so dai guri yana nuna matsayin aikin da za a aikata sannan mai aiki din za a yi aiki iri ɗaya amma bambancin mai aikin sai Allah maɗaukakin sarki rubuta musu lada an taɓa samun tsatsantawa tsakanin Khalid ibn Walid da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdurrahman ibn Auf sai manzon Allah ce da'u ashabi ku kyale musu habbaina yace na rantsa da Allah ɗayan ku idan zai ciyar da Uhudu ba zai kai mudu ɗayan su ba wannan ba duka sahabbai ne kawai bambancin su hada aslama qabla al-fath wa hada aslama ba'da al-fath wannan ya musulunta kafin a yi sulhu hudaybiya wannan ya musulunta a bayan sulhu hudaybiya manzo Allah ya ce waɗanda suka musulunta kafin hudaybiya inda sahabin da ya musulunta a bayan Uhud zai ciyar da azurfa ta zinare ba zai tadda su ba yanzu abun mamaki ba ko wanda sahabin ba wanda yake karni na 1400 zaka ya ce maka ni bai da Abubakar ba manzo Allah ya rantsa da Allah idan wanda ya zo bayan fatahi zai ciyar da Uhud na zinare ba zai tadda shi ba yanzu dan Allah mutumin da yake rayuwa a yanzu kai in aka ce kamar hisabi da mai zaka sai aljanna mu dukan nan fa dai rahamar ubangiji me muke yi ba abin da muke waye taba rike takofi waye taba yaki waye aka taba narka masa takofi waye aka taba harba da kibiya a kirji ko a gohi waye taba jin karajin mahi babu in ka ji tambari kawai sai sallah ba na fita yaki bane ba wallahi ba na fita haƙi bane in ka ji hayya ala sala azhar ce ko la asar amma ba sai ta jihadi bace ba amma yanzu mutum yana zaune haka ya sa lasfika duk sahabban manzo Allah sai ayi iska ne kai ka san cewa wannan akwai akwai akwai tara aradu da ka in ji bahaushe abin da ya dauko ya fi karfin sa Allah madaukakin sarki ya tsare mu babu abin da dan adam zai yi a duniya yayi tsammani ladan sa zai tada irin na sahabi ba zai taba yi ba wanda aya ta sauka a yanzu a yanzu ya aiki da ita yanzu kai batun shekara 1400 duk ta biyo ta hannun kowa kuma ka ce za ka tadda shi ai ba za ta iya ba in ba da haka ba sai karatun ai dan fulani ne zai karatu aka ce aron mai to karatu zan yi ce ton faro ta fatiya ce wannan duyara sun now Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan dai kusan shine karshen hadisin abinda muka faɗa daidai Allah amfana da shi karshen hadisin na san dai akwai magana da Imam An-Nawawi ban ganta a cikin wannan littafin ba yana da magana akan falalar Allah madaukakin sarki ne akan hasana yana cewa kamila kamila kamila akan sai a kuma sai ce guda daya wannan nuna maka Allah madaukakin sarki ya fi son rahamar bayi akan azabar bayi kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa rahmati wasi'at kullu shay rahmatsa ta yalwaci komai dan haka rahamar Allah ta fi fadi ta fi yalwa kuma ya fi son bayi su shiga cikin rahama Allah shigar da mu cikin rahamarsa Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairai ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wani hadisin muna fata Allah ya sa ya zama to matahiya a gare mu akan ayyukan alkhairi mutane da yawa suna ayyukan alkhairi so bari su amfana muna yunkurin ayyukan alkhairi aikin alkhairi yana gagarar mu yadda muka dauki niyya muna fata wannan hadisin ya zama to matahiya a gare mu lalle yadda muka yi niyyar mallakar fili da za mu yi ginin makaranta ginin masallaci da dukkanin abubuwan da za a samu ajujuwan ba da ilimi da karatu da waye ya sunan da makarantar ko sunan majalisi din to to ana da buƙatar in Allah da ya fara kuma da da izinin ubangiji za a samar da shi mataki na farko mallakar fili mun sanar a masallacin kofar arewa kowanne da yake halarta karatu mu dora masa dubu dubu ba kuma da za a gina masallacin ko gurin da sunan shi mallaka ce education center ce ba mallakar kowa ba mallakar mutanen gari ce wakafi ce ga kanmu ga kanmu duk wanda yasa aka sai fili da kudinsa aka yi gini da kudinsa aka samar Allah madaukakin sarki kada ya san inda ladan mu zai tsaya dubu ɗaya ce kake ganin za ka tsaya amma alherin Allah kada ya san inda zai tsaya kuma muna fata da izinin ubangiji wannan aikin zai kai ga ƙarshe Allah ya sa ya zama to yana cikin abubuwa na alkhairi a gaban mu matahiya guda biyu nake so in rana cewa bacin mun tahi daga daga karatu mai girma shamaki ya sanar da ni mai martaba yana son gani na so don san ba dalilin kiran wani yasa ban gayyaci kowa ba a wajen zuwa din ni ɗaya naje to amma dai ya bayyana jin daɗin sa a karatu da ake yi kuma ya sa albarka ga mahalarta karatun da wanda suke muke karatu din muna godiya Allah ya amsa addu'ar su akan mu Allah ya sa albarkar ta bi mu duniya da lahira kuma mun ji daɗi da karfafawa da ba da karfin gwiwa da ya bada din akan shi ne da ne tabbas in mun kare wannan karatun mun kare amma dai shamaki yana zaune umarni ne ya bada ba shawara ba lalle idan an kare wannan littafin a sawani aka ya bada umarni kuma da izinin ubangiji mun karbi umarninsa kuma insha Allah ta'ala za mu yi ake da umarninsa insha Allah ta'ala so muna fata Allah madaukakin sarki ya mana dace wajen kammalawa da ikhlasi Allah kuma ya mana jagora wajen zabar littafin da zai dace a bayan mun kammala wannan din. Eh wannan zabi ne na Ubangiji. Allah ya zaba mana abin da zai dace wanda akwai fa'idantuwa da ilimi a cikin sa insha Allah ta'ala. Ba za mu gushe ba kuma muna addu'a ga mai martaba sarki Allah ya kara masa imani ya kara masa lafiya. Imanin sa da lafiyar sa alheri ne a gare mu insha Allah ta'ala. ɗaya daga cikin magabata na cewa inda yana da addu'a guda ɗaya wanda ya tabbatar idan ya yi Allah zai karɓa ce shugabanninsa zai ma gyaruwarsu su ne shugaruwar al'umma ɗin mana addu'a ubangiji Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu rufin sutura Allah ya ƙara musu jagoranci na adalci har shugabanninmu na siyasa tun daga kan kansulolinmu har zuwa shugabannin ƙasashenmu ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya taimake su akan adalci da samawa talakawansu abin da ya dace da su Allah madaukakin sarki ya ba su ikon sauke nauyin da yake kansu na akwai wanda kuma za su je sikirinin suna neman addu'a muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ya kare dukkanin fitina dukkanin masu bukatu na alkhairi a duniya da lahira ubangiji Allah madaukakin sarki ka amsa mana ka ba mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin